فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته يوم لهني عشرين تقصد وتم رجب shekara ta 1444 hijiriya wanda shi ne dace da 19 ga watan biyu shekara ta 2023 miladiya za mu dora kan inda muka tsaya karatunmu na sahihin buhari kitabun tafsir زم تاش تفسير سورة النور مالك بسم الله الرحمن الرحيم سورة النور يا كاوس كنومي كما يدعى الآن ستجي إمام البخاري رحمه الله الذي فسر سورة في يكاو حديثي يجي من خلاله لألا يفعل من بين أضعاف الصحابي sai sana barkihi sana yana nufin abdiyahu abdiyahu sai kalmar muzaini ya ce yuqalu lil mustahzi muzikin sai ashtata da shatta da shattatun da shattun akwai ashtata akwai shatta akwai shattatun akwai shattun واحد الدقة بين العرش قال ابن عباس سورة أنزلناها أبن أكيد في بيناها وقال غير سمي القرآن لجماعه السور شيء سأكسامة القرآن وسميت السورة لأنها مقطوعة من الأخرى فلما قرن بعضها إلى بعض سمي قرآنا وقال سعد بن إياض السمالي المشكاة القوة بلسان الهمشج وقوله تعالى إن علينا جمعه وقرآنه تأليف بعضه إلى بعض فإذا قرأناه فاتبع قرآنه فإذا جمعناه وألف وألفناه فاتبع قرآنه أي ما جمع فيه فأعمل بما أمرك وانتهي أما نهاك الله ويقال ليس من شعره قرآن أي تعريف وسمي الفرقان لأنه يفرق بين الحق والباطل yace wa yuqalu lil mar'ati ma ma qara'tu ay ma qara'ti bisalan qat ay lam tajma fi batniha waladan kuma qara'at kuma ce ma qara'at bisalan qat ay lam tajma fi batniha waladan wa qala فرضناها أنزلنا فيها فرائض مختلفة ومن قرأ فرضنا يقال فرضنا عليكم وعلى نبالكم قال مجاهد أو الطفل الذين لم يظهروا أقول لك نفي لم يدهوا لما بهم من الصغر قال الشعبي غير أولي الإذبة إذبة كلمة إذبة من ليس له إذب جنوب وقال مجاهد لا يهمه إلا بطنه ولا يخاف على النساء وقال طاووس هو الأحمق الذي لا حاجة له في النساء يجي سورة النور سورة النور سورة شئر مدينة آه تنا da ayoyi sittin da biyu ko sittin da hudu a bisa sabanin masu lissafa ayoyin sura ya bude da bismillah rahman rahim haka ya zo a rubuce sai kalmar min khilalihi da Allah ya ce fatara wadaqa ya khuruju min khilalihi a cikin sura ai fatara al-matar ya khuruju kalmar al-wadaqa Allah ya ce idan ruwa ya zo sauka za ka ga alwadaka alwadaka ana nufin alwadar za ka ga ruwa yana ta saukowa min filalihi a tsakanin wato hadiri min baini a ƙwafin samari Allah ya kan kora hadirin iska ta kore shi to sai ruwa ya ta zubowa a tsakanin shi ne fitar wadaka يخرج من خلاله أتكلم شيء خلال على وزن حجاب خلال حجاب جبال خلال حجاب جبال بدون أمن بدين سيكلم سنا بركه أنا مثلا كم وكيا لتكي زوا أتكي هدري أنا روح يكاد سماء برقه يذهب بالأبصار هسكن هسكن والكير كما تزيد تبيد إلى مجد هو درانني أكوت ولد سيد الكوان كما دب والكير قرب والكير وبنجي تبارك وتعالى تكن سارانا ما يقوم كما دب سبب هسكي وإتا والكير آه da karan hadirin da kuke ji malamai sun faɗa cewa wata wuta ce take fitowa daga bakin mala'ikan da yake kula da da hadiri da kuma ruwa da samar da ruwa a wurare idan ya daga wa hadirin tsawa ya ce ya tafi wuri kaza a to wannan buɗe bakin da zai yi ya umarce shi ya tafi wutar da take fitowa daga bakin mala'ika shi ne kuma take haska duniya ta walai to kuma kun ji kara kuma da ta ta to wannan mala'ika ne sautin sa ne yake kora hadin na kusanci da ina shi sa idan Allah ya so halakar da mutane in Allah ya so ya halakar da ɗan cikin seconds ne duniya gaba daya ba wani ɓata lokaci na ƙwarfa wai ta da kiyama nan da ake cewa wata damuwa ce a yanzu kudu mai girgizar ƙasar nan da aka yi a ƙasar turki wani wuri ne fa duka-duka sekon ne sekon arba'in da biyar ɗan sai ta krakin sai ta babbaye kuma sai ta ga maka wani gini kudi tsawonsa in ya zurgu ya shiga cikin ƙasa an daina ganin sa magana ma a tono mutum wai a ɗauko shi ai ba ta taso ba zai tono ba rami yake daftarar da ka zo kwanta ta tasiri ta rubuta ya zama ranka yi wallahi yi wallahi akwai akwai inda ƙasar ta motsa sekon ɗaya ta motsa shi ma sai dai nuna sekon ɗaya ba ta taka ta ɗan kaɗa sai gini ta kirakin mai sauka ya sauka Allah ya ce nan wa nurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu al-haqq muna nuna musu ayoyin a sassani a duniya muna nuna muku ayoyin kan kanmu a kan kanmu to irin wani abu idan ya faru musulmi sai dauki izina sai ƙara tsoron Allah ka sani cewa kai ba kowa bane kuma kai ba komai bane yanzu da kake ganin ka kana motsi kana tafiya Allah ne ya wata kashe ka ya bar ka ya kyale ka da ya zo don kuka ya zo jawo ka yana matso da kai zuci ya kare tashi hankali mutum ya je tare da Allah ba ba a daidai ba wanda ya komai ba da na lillahi wa inna ilaihi raji'un Allah ya fi musu Allah ya bambanta musu kuma wannan ka duba ƙasa irin ta Turki mai wadata da arziki ita ba take kai taimako da tallafi kasashen musulmi masu rauni kuma najeriya duk shekarar duniya shanu dubban kasa dubu dubban shanu to dubban shanu suke turo a sai ana rawa mutane sai ka ga garki guda iyakanka ana rawa ƙungiyoyi gidajen marayu asibitoci talakawa ha masallatai duk daga kasar turki ne ake kawo ma yau an waye gari su suke neman a taimaka musu a taimaka musu da tanti a taimaka musu da gawalayin sanyi kankara da ke yin zaka kankara ce take zuba a yanzu daga wannan ɗanɗanin gobe yanzu da sanyi da muke yayin kankara a ce yanzu kankara kun karfe kuma ba in ka zo za ka fita sai an sare ta yadda ka san wata wata ruwa sai gireta ta zo tana tafi kwanta tana share wa wuta tana wuce sanyi na bala'i ta ta sifar ake cewa minus suke ba ka zama to a daidai yadda yanayin ana cikin wani yanayin kakara a lokacin da aka yi da su yau na jirgin gida ƙasa sanyi tantunan da za su zauna tun da gini a tsaye to inda za su zauna a waje ya fi kan bukatar tafolin tafolin din nan manya wani jaraba ku ce bai Allah mana fausa san yi ba a ba ne a ai wannan nan ba a san ne ai nan ba a san ne ba ai nan da sauki ai sanyi ina ai nuna muna cikin nima ba wai ai akwai inda wani magana mutum za ka yana yayi yake fita ba ta zama da kullum kuma da nikunan sanyi ne a cikin yanzu tafiyar nan da ne kusan wata uku ban taɓa kwana kai ban taɓa yawan wasa ba da safa da riga mu ba ciki na har na daina sauka ai ina sauka a yawon kwana sai na ji gumi na ce to tsaiki kullum da sanyi da kwaci da waye da daddare ji na ke kai sai da da faya sai da mene ne a kyau shan hita da hita za mu ke wuce zama haka mutum zai zan zama karatu sai kunna hita a balansa saboda wuta ta rinka abinan wani kuma muka duba yanzu nan can inda na wani wucin haka suke to wani gudu kuma kankara ke kankara malam san yadda aka ce kankara ne kankara malam san yi yau can kankara ji za ka yi kamar ba kai bane ba an kara maka ne tana zuwa to wannan yanayi ma Allah ya rukunce musu gan gidajensu da garurukan suka suka sara suka fada kasa ina za su rayu wannan wanda suka iya gudu kenan bene fa sai daga ya hau ya kusa hawa hamsin da yara da jarirai da mata da masu gidan da kowa a cikin wani sai dai a nemi wuta ba kasa to wannan wanda ba sa nan gidan aka yi kenan da wanda suka samu ginin ya yi gurguce suka iya bullowa su mutu da idan ba su ba ta faru dole wani zai iya gurguta akwai mai ran karfi shi baya mutuwa da wuri zai yadda za a yi shi sai ya fita to irin waɗannan Allah ce mu kan su su muna roƙon Allah ya rufa mana asiri Allah mun gaci Allah Allah kada ka jarabe mu da abin da ba za mu yi ba zai irin na kasance Najeriya wannan abin ya faru ya za a yi wai waɗannan masu gata ne ba ƙasashen duniya suna suna musulmi Allah ya mana afuwa mun yi imani da kai ya Allah mun yarda da kai kuma mun sani cewa dare ɗaya minti ɗaya sakon ɗaya ya Allah idan ka so za ka halakar da mu za ka halakar da mu da haka muna neman afuwa ka muna neman rangwama ka Allah kuma ka tarbe mu da abin da za mu iya yi da haka saukan hadari da walƙiya duka wannan umarni ne Allah da yake ba wa ainihin wato mala'iku fatar wadda ta yi kharuju min khilali min bayni aqafi as-sahabi an gane ko sai sanabar bihi sanabar bihi yace ruwan qiya shine walƙiya da ainihin wato haske sana yasmu sanan aba'a yudhi'u an gane ko yawa yudhi'u sanahu أو مصابيها رهيب الجي لمن يعبر القيس إبراهيم السناء بالمجد أقول لك ينفي أسكن واتو حجر كمر سبب ظننا أسكن يذهب بالأبصار كمر إنك كولك ولي كمر زي تفير مكان إنك لأن إن والكيتي توجي sai ka kama baka gani saboda ainihin wato hasken albarka sai kalmar muslimina da Allah ce wa in yakun lahum alhaqu ya'tu ilayhi muslimin kalmar muslimin ana nufin wato suna kankan da kai masu miƙa wuya ana bayanin sifofin wasu ne daga cikin mutane idan su ne suke da gaskiya a hannunsu in su ne suke da gaskiya wa in ya kullahu alhaqqu yatu ilayhi muzinin sai su zo suna masu nuna ai mun kadi ne yuridu in kana min hukm la alayhi in hukunci ya zama akan wasu ne ba akan su su ba to sai su zo suna mai kauya yawa yatu ilayhi muqadina saboda sun san ba su da yau hukunci ba amma in hukunci ya fada kansu to za su ta wuri ya ce ya kubalo ne mustafi muslim yawa muslim mana mai kankan da kai haba kankan da kai shi ne izahar sai kalmar ashtata da shatta da shatta da shatta وشك ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا أشتاتا ده شتا ده شت ده شتات دك أنا لهم وتو أبو ديني على النبي يوم بالي في غير كنت قرآني كنت أبنتي كنا تاريخ an ta'kulu jami'an in za ku ci abinci ku haɗu mutum uku hudu biyar shida wannan halal ne a musulunci haɗuwa jama'a a ci abinci au ashtata ko kuma in yanayi ya sa kowa ya ci shi kai wannan hukunci ne na shari'a ba laifi ba ne wasu suna cin abinci tare da mutane wasu kuma suna cin abinci a daidai wannan aya a ta sauka ne a kan wato bani hims ibn amr wasu cikin wato kinana su a wajensu a ɗabi'arsu waɗannan banu hims aibu ne a kan mutum yana cin abinci shi kadai su ba yadda za mu ce ci abinci shi kadai idan a lokacin su wannan kabilar na muku maganar kabilar sauran aya wala ku duba ku duba karamci ba wato a lokacin yadda suke idan aka yi abinci idan mutum bai samu wanda zai ci abinci ba yana iya tinta zafi abincinsa da safe ba zai ci shi ba sai ya kai hamma garba me yasa ba ci abinci ba wallahi ba samu abokin ci abinci ba Allah ji gano gaba da ita an sallame ta sai ba mutum ya fito kofar gida da abincinsa in wani ya zo yana can dan Allah ka ce maka ka zo mu ci abinci ko yana yawo jama'a akwai bako a garin nan nan ce eh ce to zo mu ci abinci su ɗabi'as ne wannan kabilar larabawa ta ba sa ci abincin dare to shine da Allah ya ga abu kamar sun tsananta wa su sai Allah ya ce laisa alaikum junahun an ta'kulu jami'an babu laifi a gare ku ci abinci a cikin jami'i jama'a aw ashtata ko kuma ku ci kwaya daidai ku ci alhamdulillah tunda Allah ya halatta babu laifi wa irin ka wanda za ka ci sai ka leka ma ka duba kwakwa da jada wale ka ci bi goma ko mutum ya ci ya koyi ci kada ya ci zai ba wa wani iyalin sama ba ya ba zai ce wannan abubuwa na?
almajirin ya bara ce kuma bai shi eh ko almajirin ya bara ce zai ka kuma bai shi ba ita ruwa gaba ɗaya aiki ne ya yada ya ɗan adam inda ana ruwa kai Allah ya baka shi ɗan adam mutuncinsa da kimarsa kawai shi ne ya ɗauka ya bayar kuma duk gidan da yake ana abinci ma a fitar da abincin nan ana ba wani to albarkar gidan karanci take ji da kyau duk mai gida da mai amarya da mai mata daya da mai mata biyu da makwai da sauransu tun ya zama a gidansa daga shi sai matarsa zai ci abinci wani ko almajiri baya ba shahara nawa za a ga tsawa sai dai a kashe wuya ba ba za a bashi abinci ba akwai wani aibu idan ka sa mace ta waye wa wani kwanan da za shi kai da ba a bayar ba kai a wata so lalle ne ku rinka fitar da wani tsari na ba wa wasu abinci da gidanka ya kamata kana ciyar da wani wannan wani da kuke cewa ba mamaki albarkar gidan da kana take zuwa wataƙila almajiri ne wataƙila yaro gida ne wataƙila makwabci ne wataƙila kaza wataƙila lallai a rinka ciyar da abinci kada mai gida ya kuskure ya rinka cin wani ya ƙarar da abincinsa a wata shi kaɗai daga shi sai bakinsa ko ya fi sa ne na yadda ya kama lada ne mata kama lada ne amma kuma ai su dole ka ne su dole ne a kan to a ga imanin ka kana ba wani wanda ba dole ba ne tana taimakon wani kuma duk matar da take da ɗabi'ar ba mutane abinci tana da farin jini a yan shago da kofar gida sai ka ji ƙara abinci ba ta wani ba ta da ruwa haka kawai sai ka ta dafa abinci ta fito da shi ta ce kaza tana da mutunci kuma abinci da kuke gani ko wani gida da kake gani in dai an fito da shi to sai an samu wasu gyara shi sai dai bai fito ba da haka mata kada ku yi ruwa maza kada ku yi ruwa kuma lalle in gida ya rinka bincika shi abincin gidan nan shi kadai ke ci akwai wannan sai dai su ba da kofi ko karnar da su duk abin da ya saura ya sai dai kaga mata musamman mace ta rena ma kai ya gida da an yi abu ya saura fafafa kawai sai dai kaga ana cikin shi a cikin dusbe zama rana biyayya ta masa da fari kan mai kyau yana bukatar miya kawai ga an kifa shi a a dutse ko ga an ci shinkafa ta saura a tukunyar ba sai a kifa da wannan ci haka suke wallahi yoyi wani ya gaya kuma matarsa ta kai shi tsawon ya ce ai shi mai in ta yi amfani da shi sau daya ai ba ta maimaita ba kwarai kuwa duk man da ta tsiyayo shi idan ta soya dankali da shi to ya gama aiki sai a zubar da shi sai a tsiyayo wani sai a soya wani sai a tsiyayo malam wuri ne in suna wuri ba wata ba za su yi ba ai in ba kai bayani ba za su ɗauka ai arziki ne kai ai akwai wadata wallahi nake gaya wannan baka da baka muka yi tara da yace ai ni kuma ni na dauka ma haka ake ba nan nace to a samu wuri amma ita mace haka take kuma wallahi ba nan duk yadda kawai sai an sa ido halin su a irin wannan ɗabi'a ba da halin su bai da kyau sai da ba da haka ina ba da shawara duk wani mai gida ka rinka kai ziyarar ba a ta kicin ɗinka wata ran ba a tsammani ba a kanka a tsakiyar kicin kana hude-hude ƙwarai kuwa ba mamaki sa azabtar da kai su ce a ba magi ba kaza ka je kana buɗe wani kulli daga wani magin da ka siya wajen wata biyar ma an daina fito da shi ba mamaki kaza kaza ya lalace kaza kaza ya lalace kaza kaza akwai mutumin da ya kama a gidansa wallahi abinci mummuna yake idan ta zuba ta zuba ta zuba kawai sai ta bushe na kwanan sai in wari ya dame ta ya fara wari shi da za ta fitar da tuban shi wallahi wallahi akwai yaro da muka kama yaro yarinya ce da muka kama a makaranta wacce take mata irin yan nazari da ana zuwa mata abinci mana a cikin irin lunchbox din nan na yara mana idan an zo yarinya da taliya da irin tunan taliya sai dai ta nuna sa hannu tana tsame taliyar a cikin man gyara mai siyan kwanta mai a cikin man taliya a cikin mai kaza sai na ce ba da abin da za ka yi ka ɗauko leda sai ka tsiyaye ba ka tsiyaye shi sai ka kulla shi sai ka waya hanyar abincin ta ci hannu sai ka kulla mu sai ka sa a yamma sai ka staple sai ka rubuta mai gidan ka ce kana son ganin sa da ce wannan wasiƙa nake kai wa banki ta je gida sai ta miƙa mai na buɗe sai ga wasiƙa sai ga man gida a ciki to sai ka ce kana son ganin sa in ya zo sai ka ce da Allah muna neman taimako ne mai yan kulawa muna da talakawa a cikin shi da bai sani ba mana wai ai gata ne a ce wai yaro abinci da za a zuba mai wai man gida sai ya kwanta ya yi malamai a cikin mai sai an iyaye suna nan da yawa in ba ku sa ido kansu ba da haka kowa ya bincike gidansa ba wani a ajiye rai tana tausayi na a kaza bincike ta kawai bincike ta sa ido a kanta wasu ba su san halin da ake ciki ba ba wasu mata ba san wani yanayin da ake ciki ba ba ya sa ka rinka ɗan ita mota wani lokacin ana ɗaga mata kan bata shiru ba ɗan hawa shi mutum da kake gani in ya samu gata kullum kullum baya gane mai ake ciki Allah kullum komi gari bisa gari an yadda Allah ya maka wadata amma ya kamata su ma su yi rayuwa irin yadda wani wani shi yake ka auno garin kwaki ka kwano uku hudu ka ajiya ne an yi magana ya ce kwaki da shi wani ko a faɗa shi a zuba masa kuli kuli ce bismillah sha a yi da ana shan ruwa kwarai kuwa idan an yi tuwo mai yawa wata rana a yi da ana shan ruwa mai zuba shi a cikin kicin a ce a kama a shi a ci da zafi rana wata ya da shi haram ne ina tambayar ku haramun ne ba abinci ba ne yanzu wani a gidansa ba ya bari a abinci masu an yi ranar nan guda ne sai ce an yi shi a wadace kowa ya ci in dare ya zo ne magarwa ta yi dumama shi a ci wanda ba zai ci ba ya kushe ba ke kwanciyarsa ci ni wanda da wani cikin wannan tsara da shayi wani kuwa ya kamata a nuna musu haka lokaci lokaci amma komi ɗari su ɗari to ranar da ranar da kai ritaya ba ranar da ba ci miki a kasuwa ranar da yanayin juna ba sa gane ba sai su zo su yi ta faɗa da kai akwai matar da suke ta rikici da mijinta rikici yana hajjira ke sauƙaƙa mu dan Allah ke wallahi ba zan yadda ba wannan mulakanci halin da ni kaza kaza kaza na san me ya faru wai ashe duk wata ne yana ba da kudin cefane dubu saba'in wai kuwa kana wani kai kana wasa wani kai shi ke ba ba da abu kana kake wai kana zaune wai ba kashi kana kai ne kake ba da dubu saba'in to aikin kwangila ne da bai taɓa yi amma kacin ya samu wannan to sai abu ya yi kaza sai ya rage ya mai da shi dubu hamsin to shi ne ba aka ta ce wallahi sai dai a rubuta ba shi wallahi ba ta yadda ba ya zai so rike mata tunci don zama halin da ake ciki na ce tana sayan taliya ce wallahi ba ta sayan buhun shinkafa ba ita wallahi ba ta sayan na ce wani dubu saba'in mai ake ciki ce wallahi mana dan tattasai da tumatur dan maki dan nama miya dan kada ya ce kuma wallahi mun lokacin ma cikin mu abinci ko na mun miya ba na ce ina tsaba ya ce to da ne karfa wala ya za a yi dubu saba'in a wata da ya zo rayuwa ta canja masa ya rage ya rage shi hamsin suke ta rikici a irin wannan fa zamanin fa ba wai ba wai shekaru kaza ba ma to abin ya daɗa yin ƙasa ya daɗa yin ƙasa sai daɗa rage kuma da zai ce wallahi da kyar nake zama kuma ba ita kaɗai ba ne akwai wancan gida akwai wancan gida daga ƙarshe ma na kwarar ne ne biyan mutu kai ta kai ce ma wani sai dai mutu mata ke nan masu gidan rana ko jiya an mun fatawa wata yarinya wani ya zo yana neman ta da aure ya ce ga naira miliyan goma ta je ta shiga kasuwa ta sai lefe ta ce mai ya mata da naira miliyan goma je ki sai kayan da ta ce hawa amma naira mata ya aka yi ba sa wani aka yi ba rai kuwa malam kai kana gefe ba san kuma yake ba kuɗi na ga kana ajiye eh eh eh kana yi wasa ne awa yanzu masu abin suna dariya ma suke dariya akwai wanda daga gadajen ta kawai za a sai mata jirgi ake dauka a hau jirgi a biza wa mutum biyar shida su tafi dubai kasuwa kawai za su yi neman gadon binta da za a yi auren gadaje gado na can ɗakin da a kan gadaje kawai sai a mutum biyar shida ta dubai za a shiga kasuwa neman gadaje kudin jirgin su miliyan da gadar na miliyan da ba na so na gaya muku kudin gadar haka za a tattaro a yi ko da sa a yi a dora shi a kawo a taho da shi a kawo shi kuma ba ka tako ne ba mamaki ka ci da daji tsara ba kai ka tafa da a cikin daji haka za a tattaro a zo a kawo mata a gyara mata bayan wata kuma ya zoci don ubanki wallahi kika sake wasu nan baban da yake masu na masa kuma a aiko ku ya ce kuma ya yi hakuri an tura mai da daga wannan duniya duk wanda bai iya karanta ta ba za ta ba shi mamaki ku ta yi kuna cikin wadata da yalwa yan uwanku suna neman abin da za su ci ba su shi rigar da wani zai sa ba ya kudin cabanan da zai bayar bai da shi kudin bayan da zai ba ya rabe da shi tafiyar kaboni yake kwanan dawa kwanan masara wani bai da shi wani kuma ga yadda ke wasa da kuɗi kuma wai wai shi ma wai wai dan uwanka ne wai kun ji dai wannan karamci waɗannan mutane daga cikin su ne nake muku bayani su tsabar karamcin su abinci ba sa ci mutum ɗaya شيء الله يسوكد آية ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا كنت أبنتي تاري ko kuci daban-daban idan mutum bai samu wanda zai ci ba sai ya yi ne yana cin bakin ciki wallahi malamai suka ce an sha samun mutum rubba ma ka'ada rajul wa ta'am bayni bayni min as-sabai ila rawah mutum wallahi zai ajiye abinci an kama abincin da yana zaune yana zaman tagumi yana jiran ba zai zo ci abincin nan tare tun daga safiya har yamma ya rasa ba za su ci abincin nan tare mala al'amura sun canja ba na san da wallahi ina tunawa muna yara kanana a unguwarmu idan da idan magarba ce duk dattawan unguwarmu su zo suna da wurin ciyayya daddare daddare nan mutum biyar nan mutum uku nan mutum bakwai nan mutum goma mun sha ɗaukan abincin babanmu ba ɗaukan mu kai inda suke cin abinci bai ma dawo daga kasuwa ba amma za mu ci abincin sau kai wani lokaci ya mura haka za a ci abinci in yanzu sai dai a gefen gaba nan kuma ba wani magana a yau kaji aka yi yau nama gama aka yi yau kai kawai duk abin da aka yi za a fitar da shi ne kawai talaka ya je ya kawo tuwon sa ya kuka makakin makocin sai ya kawo abinci da nama kaji sai duk a faɗa a ruwa asiri sai a ci yara mu kanmu yara muna da dandalin mu na ciyayya irin yamu yamu yamu a gona abu kira da Allah ya karbe ni shi in dai na kawo nama a gidan cinye wa ke wala kai da zai manta da shi da ɗan ya tafi ne haka amma ta da shi sa nake ji da ya ke zamani amma bayan da zan yi wallahi ya rasu Allah ya san nawa haka muka yi yarda da an kawo abinci cikin kawo kawo abincin yau in na kawo sai ɗebe na shi ci shi kuma sai kawo nasa bana amma ya saboda tarbiyyar mu yake mu akan sai mun fudda abincin an ci tare haka muka yi ta hakura kuma iyaye mu sun sani shi a yau ba ga shi da ya wuce ba amma yanzu ya yanzu yara ka a gida ko ku yi hakuri tarbiyya tana da kyau bai da kai ba ku ta karatu ba tarbiyya ba mutum yana da yara uku hudu a gidansa wallahi ba sa cin abinci tare girman kai ni ba zan ci da shi ba ni ma ba samu na ni kadai baya ci da wani wasu dai kuma su ne ba za su ci abinci da ba wanda yara yan firamare ba yan nazari ba ba ka iya hada su ci abinci su ne idan ka mutu za su hada kai ba sa cin abinci tare shi ne wanda zai ji tausayin wani kuma yanzu shi ne kayan tarbiyya sai daga an jera kwano uku hudu biyar a kicin momi ga naki binta ga naki baba ga naka bobi baby ga naka wane ne ga naka kuma lokaci guda za su ci ga yara su uku hudu kowa a kuma mai abincinsa mai kuma a sa musu a faranci dai a ci kwano kowa karfin sai kushe shi ba za a yi ba ku gyara ina ne mai tunan saboda akwai sababbin aure da wanda za su yi rike iyali sai an yi da gaske tarbiyyar nan da kuke gani sai an yi da gaske in ba ka mutum zai tashi gidansa a watse har girma har mutuwa kana mutuwa gidan ya watsa su ta faɗa da juna su ta rikici su ta gawa su ta iyayya su rabu saboda ba ka kokarin hada kansu ba Allah ya sa kuna gane Allah ya ba su dama ya ce to fa nazar hadhihi al-aya wa rukhis lahum an yaqulu kayfa sha'u jami'an مجتمعين أو أشتاتا متفرقين من أجي أشتاتا أنا من متفرقين كجاء من شكو دبان دبان بابا ليفي ما دول دول بني أما إن أنقل أن شئت عليها يبقى لا شيء طعام واحد يكفي اثنين وطعام الاثنين يكفي ثلاثة أمين شو متون ديا في إنت أكما تتدوم أمين شو متون ديا إن شاء الله متون بيدا سيئة أدوان سيئة سيئة سبابة البركة kuma duk inda aka zuba abinci in dai na mutum biyu ne to in mutum uku suka hau mana in Allah ya sa da ya ce su da albarka ne Allah yake zuwa ba da aka ruwa ka ka ja ai wannan da wani ne ne kale to in wani ma ya zo kuka zuka ce insha Allah zai yi Allah zai sa mana koshin ko da bai da yawa a kwantiti shi in na mutum biyu ne dan wani na uku ya zo wuce a bismillah ma ku da wanda ya shigo ko da mai babban noma ce ba damuwa zai isa haka annabi ba da ka'ida dan ya nuna mana cin abinci mutum biyu ko uku yana da albarka ana ta nuna muku haɗa kan kuma ba kwa ganewa kun zo sallah aka ce ku haɗa sabo in za ku yi jami'a aka ce ku ci mutane in kun je kasuwa dole sai wani ya zo wani ya zo kasuwa cikin gaban kasuwa in kun je aikin hajji dole sai da jama'a sai abubuwa da yawa da kuma ce kuma don za ku zaura wani kwado in an zo suka kwado in an duba in jima a kwado wane ne kwado amma har yanzu kuka su gane ba amfanin haɗa kai a yau a a gidajen kuma kun yi karuwa ko matar gida da matan gida suna zaune amma ba su ci abinci da faɗa gaba biyayya ko shi kansa mai gida ya zo abinci ci da yaransa bai zai yi ba a kamata ku sa a zuba maka abinci wata rana ka ce ko bayan ko na lokaci da da uwar ta zo ita ma ta sa hannu yaran duk wani ba da jami'an nan to kai kuma kana nuna musu ku haɗa kai ko na mutu ku haɗa kai ku zauna lafiya abinda kake nuna musu aikace kenan amma kai ma ka shiga talaka ka sa saka ta kare ka ka ce zubo mun nawa ta bin na gama ta zuwa gidan tuma da kan kawo ba bi ba wa qala ibn abbas suratul anzalna kalmar anzalna ma ana kun bayyana anzalna mun yi bayani shi ne muka yi bayani ina fata ana fahimta anzalna ma wa farabna ma bayyana fa bayyana tafsir farabna hakim mun saukar muka yi bayani dalla-dalla ya ce summiyar ƙur'anu ƙur'anin kenan da jama'a ce suri alƙur'ani a ce shi alƙur'ani ne saboda surori ne masu yawa suka haɗu ana nufin abin karantawa yawwa wa summiyar sura li'annaha maqtu'atun min al-ukhra me yasa aka ce da sura sura saboda ai an rarraba suke suratul baqara daban akwai bismillah tsakanin ta da ali imran ali imran ita ma sura saboda ba a take da nisa'i ba nisa'i ita ma sura ba a take da ma'ida ba wal wallahu sura ba a take da falaki falaki sura ba a take da nasi ba me yasa aka ce da sura sura duk abin da yake an rarraba shi an gutsutsura shi kowanne daban daban daban yake shi aka ce da shi sura shi kuma qur'ani an ce da shi qur'ani saboda an haɗe surori ne da bakara da nasi da ali imrana da ma'ida da hadidi da sabaha da alqalam da duk sururi haduwar surorin nan shi ne sai aka ce da shi ne qur'an abin da yake a haɗa guri guda kuma abin karantawa musulmi ya ce sura da an nama maqtu'atun min al-ukhra to wannan kenan falamma قرن بعضها إلى بعض سمي القرآن يعني أنت أكحدا وجه الصورة يزور وجه الصورة كان يسوري كنا سيأتي القرآن معنى المجموع لباكي إنسو سيأتي القرآن شي قرآني wani littafi ne da ya hada sura sura sura sura sura da yawa shi za ka ce da shi wato qur'an da aka huye shi ma usuwar saboda yana hada surori ba wa yan ba an sa bin iyaku الصومالي المشكاة ya fassara mana al'umma kalmar wannan abin da ake nufi a nisba ne na zumalata ƙabila ne daga cikin ƙabilar al'ast al-kufi mutum kufa ne wanda yake wannan bayani a cikin tabi'ai ya ce al-mishka tufil misbah المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري أنا هنا الكوة هنا الكوك akwai wani windo da ake yi a yaki a da windo ne amma baya fita waje an zo an yi gini da yake suna yin gini da kauri sai su yanki ginin a cikinsa sai su rinka ɗora fitila a cibar to shine alkowa kuma ana cin shi a mishka inda ake saka fitina yanzu yanzu ma a amma da da duk ɗaki idan an yi kuma suna ɗan ana ajiye kaya amma yanzu ma inda aka ci gaba birni aka yi birnantaka suna ɗan yi sai mu ce gina ɗaki a cikin gudan sai yanki wani wuri sai a rika ɗora ɗan abubuwa haka da ɗan kwalliya a ɗaki ko a toilet ma ana yin a ce ɗan roshi da ɗan waye wannan shi ake ta kuki yayin abubuwa to suna yin wannan ada ana cin shi a kowa bin zanen habasha ce a yaren mutanen habasha Allah ce ina jam ina ina jam abu Qur'an yana kaman hada Qur'ani da ta'lif ba'u ila ba'u hada sashen zuwa sashen fa idan qara'an fatabi Qur'an domin muna karanta maka bi karatun shi ake ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace wa yuqal laysa li sha'rihi qur'anun ay ta'rifu yana so ka samu da ma'anar qur'ani ta'rifi hadawa ai gashin sa a waje yake shine laysa li sha'rihi qur'an gashin sa a watse yake abinda ake nufi wato laysa li sha'rihi ta'rifu kenan haɗa abu wuri guda na ce da shi ƙur'an kamar yadda ake ce da shi abun karanta wasu miyar ƙur'an kuma shi ƙur'ani ba ƙur'ani ba ana ce da shi al-ƙur'an to me yasa aka ce ƙur'an ya ana wani fanni kuma yana hakan wanda littafi ne da ke bambance tsakanin ƙarya da gaskiya haka ne ko to ƙur'ani yana bambance tsakanin ƙarya da gaskiya duk mai karanta shi zai gane gaskiya zai kuma gane ƙarya duk wanda yake aiki da Qur'ani to zai yi masa adalci da zai gane ga gaskiya ga ƙarya kuma duk wanda yake so ya yi zuwa mutane a kan daidai to koya musu Qur'ani ana ce bil mar'a ma qara'at bi salaqat mace a larabci suna faɗa haka ai lam tashma fi batniha walada ana nufin ba ta da ɗa a cikin cikinta shine abin da ake nufi shine ma qara'at bi salaq batniha fi salaq bisa da bat wanda ba komai a cikin cikin akan ce ƙara'a ana nufin jama'a fulanin ƙara'a al-ƙur'an sai ana nufin fulanin jama'a al-ƙur'an an ya haɗa al-ƙur'an ko kuma fulanin ƙara'a al-ƙur'an ana nufin fulanin tala al-ƙur'an ya yi tilawa ya karanta ƙur'an sai faradnaha akan ce faradnaha ko faradnaha duk an karanta faradnaha bi tashdidin ra'a أنزلنا فيها فرائد مختلفة أنا أكون سبدا فللي دبن دبن دبن أتشمنا القرآن ومن قرأ فرضناها بالتخفيف ما يجي أبو عمر كنان أبو عمرو بن كثير قراءة وبدل غير أبي عمر أبي عمرو وعمر بن كثير وأنا رسول أنا فرضنا عليكم أي من فرلتهم wa alaman ba da kuma wanda suka biyo bayan ga baki da yawan yawanci imam bukhari ya ce au tifli ladina lam yadhharu ala awrati nisa lam yadhharu ana nufin lam yadru ba laifi dan yaro karami da bai iya gane al'auran mace ba ya shiga kan ku mata ko kan ku masu gida yanzu yaro kala kala ne akwai yaro karami da bai da wayo ko an shiga an yi wanka da shi ma baya iya gane al'auran wurin ba laifi amma akwai yaran da yawa yau yana iya gane al'aura to wannan ne sa ke ci in ba ya shigo kan mutum ba tare da ya yi sallama ba akwai ƙananan yaran masu da rufe wannan ba su da wani damuwa amma yan yaran yin kuma sun wani wannan da suka fara rufe yan ƙananan to a biya kalin su akwai wasu sallama da ta fara da ta kawo na fara akwai masu sallama alaikum su daina shiga kan mutane ba tare da an yi sallama ba lam yazharu ala farashin nisa ay lam yatru daga darayin da zai yi ba su san alƙawarin mace ba imam yumi da sigari saboda yarintar da suke ciki wasu ka ce lam yablugu ba su balaga ba ko kuma lam yutiqu itiyana nisa ba sa iya zuwa mata duk fasara ne ko kuma lam yablugu hatta shahwati ba su kai haddin shahwa a tifil kalmar tifil ana iya idlaƙin sa kan jam'i tifil yara masu yawa ana cewa tifil ana cewa a guda biyu ma ana ce su tifil daman lahayin da yake idan yana cikin ciki ana ce shi jani an gane ko Allah ce za ta ajin na tufi butuni umma ajinna kuna ajinna kuna jini jarirai to da mutum an haife shi to ya fita daga sunan jani ya zama tufin an gane ko ana ce da shi tufin wato dan yaro ke tun daga haihuwarsa har zuwa ainihin wato shekarun balagarsa sunansa tufin kuma ana ce da shi sabi da al-tufin da as-sabi duk abu ɗaya ne yaron koyi tufin yaron koyi sabi imra'atun ma'a sabi wata mace ta zo tare da ɗan yaro ana jariri amma da ya kai munzalin balaga daga balaga har zuwa shekara hamsin to wannan kuma ana ce da shi da in ya balaga ana ce da shi sha matashi to in ya tinkari shekara hamsin ana ce da shi wato ya zo makaranta rashi rushi kenan to daga nan shekara arba'in wasu malamai suka ce zuwa hamsin sittin ana ce shi sheik marhalatu shekuka ke marhalatu tufula ya gama marhalatu siba wa tufula ya gama sai marhalatu da shababiya ya gama sai marhalatu shekuka to daga nan kuma sai marhalar mutum ya zama tsoho kuma sai kuma marhalar ta ƙarshe ta mutuwa mahalarcin mut shi ne babu zai zo masa sai ya dauke shi ya tafi da shi to sai ta ce dama ba zuwa ka yi ka dawo ma nan ba za mu tafi da kai wannan wanda aka bar shi ya daɗe ke wani tun yana cikin jini ne ake kashe shi bai ma zo duniyar yadda ba wata wata daga cikin ciki mahaifiyarsa ake kashe shi na tafi wani kuma za a jinkirta masa mala'ikan mutuwar nan zai jinkirta masa sai ana yi ana haifarsa kwana biyu ya sha iskar duniya ya gama koke-kokensa ko yana koke-kokensa da duk jaririn yanzu sai ya kuka malamai suka ce alama ne yana mana kukan da jaririn ya in ya in ya in ya yana wayo Allah duniya ta shiga uku wayo Allah duniya ta shiga uku yasa duk yaro in ma bai kuka ba ya ce akwai matsala to alama ne na cewa ya shigo gidan matsala to wani ba matsalar da zai dade ba sati dai sai a kashe shi ya huta bai yi zunubi ba sai ya tafi ana ta damuwa amma da wataƙila ma mun masa alheri dan da ya girma wataƙila ka so gun mara mutunci za a yi ba mamaki amma sai Allah ya dauke shi ya wani kuma za ka sai ya girma ya fara zuwa makaranta yana karanta yana kaza sai a dauke shi wani ma sai ya girma ya je makaranta an gama masa wahala kuma ya shiga jami'a ana tunanin zai dan fara ɗauka albashi ya rage nauyi ko sai ya tafi ɗaukar komai sai ya haɗa sai ya mutu wani kuma sai ya tara iyali ya yi rikici da ubansa sun yi faɗa da ubansa kuma bayan mutu ba shi uba yi uban faɗi ta gudu shi duniya uban da ya masa hanyar da duniya sun gama ya rikici da shi ya mutu an bar shi a duniya na gudawa shi ma kuma Allah jinkirta mai zo tare ‘ya'yansa hana mai zafi ta bala'in su daga kuma shi ma sai zo sai ya mutu haka ne ake ta mutuwa kuma ne ya mutu yana tsoro wani sai ya tsufa wani ma in ya zo kuma ma sai an gani da shi a ce alhaji har yanzu kana nan ne ya wani aka ma za a yi damu ya yi tafiya an gani da shi ya sha duniyar ya yi tafiya ya sha kullum magani ya yi wani kyau kullum ciwon kafa da ciwon wani ana ta fama lokaci da zuwa shi a lokacin bai da wani amfani amfaninsa dai a zuwa gaishe shi kawai abinci sai an masa kudin maganin sai an biya masa wurin kwanciyar sa sai an gyara masa matarsa hidima wahala shi ma ya zuwa kasuwa ya kawo kuɗi ba wani abu sai dai a sa alfarma in za a yi daurin aure a jiya a tattaro shi a sa mai babbar riga a ajiye shi a gaba a ce ga sunan su ne manya da zo ka gaishe shi ma bai masa san waye ba mu ma ne a wallahi ba ku ba ne garba ne ba ba ce to bai gane ba ba haka zai ta zama shekaru ya gaji to in akwai addini ne an yi yarinta a cikin addini za ka zuwa tana kyau za ka yana kula da sallah yana zuwa masallaci yana zikiri yana karanta alkur'ani amma in tsufar ba ta yi kyau ba ma an yi duniya ce ya kamata zai kare a gigice a jawo shi an je ce ya iska lokacin sallah ya zai je masallaci ba ƙwarai kuwa ko wanda gigice yake shi a sallah ba da jaja ya sallah kai haka ne ƙwarai kuwa haka zai zo ya mutu a banza faɗa ne kawai ba amma tsohon mutane daban-daban ne akwai tsohon kirki da a masallaci yake gaya akwai tsohon da a banza yake gaya to sai kuma mutuwa ita ce mai rarraba komai Allah ya rarraba وقال الشعبي قل الإربة كلمة قل الإربة من ليس له إرب إن أنت إرب الإرب على نفسي الحاجة في النساء بقاتا ماتا سؤالهم الشيوخ الهرم الشيخ الهرم هو الشيوخ الهرم صوم شيني آه، قل الإذبة غير قل الإذبة من الرجال wanda ba su da sha'awa a baki daya ana fassara wannan ko kuma dan dauru ana fassara shi da ah, gairu ulil ilma wanda ba da sha'awa shi kan kullum harkar matan yake Eh, dan dauru bai kokari ya zama shi namiji ne to amma ga shi nan rabi da rabi shi abin da yake sha'awa ba kula ba dan kwali mai kun ya sa wando sai ya rika daura kai daga ya saka sarka a tafiya daga ya saka dan kunne dan zai magana ya rika ta mata ga shi namiji addinin namiji wannan al-mukhannas ake ce da shi annabi ya ce ku daina bari irin wannan suna shiga muku gida suna matsan mata suna shi namiji ne amma sai matsi lokaci dan daurin ya samu ne har mace ya ke cikin mace suna hira ya shiga cikin mata dan zai iya daura zani ya komai da komai shi kuma Allah ya zarge shi wannan dama da Allah ya kawo wasu sun gaba ɗaya ba sha'awar matan ma ba su da shi gaba ɗaya aibu ne wannan sai dai wannan kuma haka Allah ya shi da biya su to sai kokari ya gyara wa qala mujahid la yamuhu illa wa dhanbu irin wannan ba abin da ya dame shi sai cikinsa wa la yaqabu ala nisa kuma shi ba a da Qur'an matsalar sa ba ya kamata dan kaga dan dauda shi mata to kanka taba tsammanin zai mutu ba shi baya shi ba zai je wani abin sha'awar mace ba dan dauda shi ba zai je zina ba zai je nemi lalata da mace ba shi ne la yuqabu ala nisa ba a jin tsoron wai dan sun ci da ci mata shi asali da ba ai gani yake Allah bai masa daidai ba da ya mai da shi ma namiji kula da halin tafiya amma wani abokin mu da dauka abu da haka a iya da kowa wajen muna tukan sa muke sosai muna yara ba ce saboda zai zo ya ce mana shi abu mata eh da kana taɓa kai abu kaza kaza kuma ga shi namiji wallahi in zai zo makaranta za mu tafi makaranta muna tafiyar kan kawai sai ga ruwan kwani sai abokan mu shiga ya tamshi ya mutu mutu ke shi wallahi sai ya tsira da kwani irin ya ta ne kuma su shi yin duka amma gobe sai ya taho da dan kwani kuma ko aji ya zo ko laifi ya zo malami ya dake shi kuka ma da mata yake ya dan zo da ake ce yana kamar mace wani lokaci ya je zubo lalle malamai sun daga sun daga amma ina lalle irin na mata in ya gaza mai bala'i sai saka safa amma ana ana sai ya bari haka muke ta fama da shi ƙarshe eh ba wani misali yake ba haka da mata a'a ko shi haka mata da yake so da ƙarshe ma dai in ka gama makaranta sai je gudu gidan sai da abinci ya ɗauki mata haka ne wallahi tallahi Allah ma na kawo to wannan kenan shine wala yubahu ala nisa wannan duk ina muku bayani ba aibu ne kuskure ne ko yaro ne aka gaina da mace yana tabi'a irin ta mata ta wajen yara ce zan Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa la'ana Allahu al-mutashabbihina min ar-rijali bin nisa duk namijin da yake kokarin ya mai da kansa mace Allah ya tsine masa wala ana Allahu mutashabbihati min ar-nisa bil rijal haka duk macen da take kokarin ta mai da kanta namiji su ma kasa akwai maza a mutarar mata mutarajjina ita ma bata yadda ba Allah ya yi ta mutu bata yadda ba sai ka duk harka ta maza take rinka saka wando a ta kasa da ya kan kula irin na maza da rinka mu'amalu tana tafiya da kan har yadda ba ana samun maza mata to duk sunan waɗannan sai da kuma ita ta Muhammadu sallallahu alaihi wasallam so aibu ne kuskure ne ba daidai ba ne kar wani ya ce layi da Allah ya ajiye shi shi da ma aka aka mai da shi ko mace ta ce wallahi ba da namiji aka yi ta ko namiji ya ce shi wallahi da ma mace aka yi shi kana rena abin da Allah ya yi maka kenan ba daidai bane kuskure ne to shine ake cewa huwal ahmaqu alladhi la hajata lahu fi nisa wawa kaga ce masa ka ce wawa ahmaqi bai da bukatar mata huwal ladhi la tashi tahihi almar'a kuma irin wannan mata ba sa sha'awar aurensu abun mamaki yana kokarin ya shigar da kansa cikin mata amma duk inda mace take kamalalliyar mace ba ta san dauro ba za ta so ta bar ɗan dauro ba sai dai kawai bayan da za a yi amma mata ba sa sha'awar yau shi baya sha'awar su su ma ba sa sha'awar sa akwai wasu irin waɗannan da zuwa ake bidiyo su gaba ɗaya ba a cire musu abin sha'awar da abin da su kamar yadda ake bidiyo na tauri a gaba zai barbara ba to to irin wannan an fi da su sai a ta sa suna raka mata a kuma ƙato da shi ne miji amma zai rike ta kar mata su je ko bai da matsala dan ya shiga gidan mace ko na ko bai da bai da bambanci shi da jariri karbi ha kai sauri yawa to wannan da shi shi ne ƙarshen abin da malai ya kawo a cikin suratul nur sai sati mai zuwa insha Allah za mu daura kan fadin sa walladina yaquluna azwajuhum lam yakul lahum shuhada illa anfusuhum abin nan